أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله والخاتم لما سبق من حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره أيها الإخوة وأيها المشايخ وأيها الآباء أحيي جميعا تحية مباركة طيبة هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina farin ciki kamar yadda mai gabatarwa ya bayyana ko muna farin ciki gaba ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan gari alhamdulillah ba ba ko bane a gare mu ko shi a gare ni saboda ina da malamai wanda ke karatu a wajen shekaru zuwa a cikin wannan gari musamman shehu mu mahaifin mu malam shiri na kara musamman shekh marigayi malam sana wanda ni karatu a wajen shi da ɗaya ne da cikin yin man shi ibrahim ya haka ne kuma man malam man shi man na gari shi wannan malam dan da saboda haka ko ba baki bane ko shi ba ba shi amma bane a wannan gari amma kasancewa sama da shekara ashirin ko kusan shekara goma sha biyar shugonin garin ba su shi na zama su ba ko su wannan bangare sannan kuma abin da ya sa wani da cikin dalilai waɗanda suka karfafa min wannan ziyara cewa mun bar wannan gari a lokacin da suka bar wannan gari gari ne na ɗan ɗarika gari ne na tufaye musamman nan sabo gari ne kuma wanda faiza ta mamaye garin amma muka samu labarin wasu sun shigo da wasu ra'ayoyi da wasu abubuwa sabbi wanda da yawa daga cikin yara matasa na wannan abubuwa sabo sun fada cikin wannan fitina wannan ya sa muka ga wajibi dawo wannan gari inda zai kama da shi wanda ya zo ya kawo wannan hadisi da fitina a nemo mana shugaban wannan masallaci a yi mukabala tare da shi a kan dukkan matsaloli da ya zo yake ganin abubuwan da ya yi ɗin ɗari su da wuyan cikin ba da shi wannan mukabala in ya ce a za a yi da shugabanci za a yi da shugabanci in ya ce za a yi da larabci za a yi shi da larabci in kuma ya ce za a yi shi a ce za a yi shi a ce kowa ya rubuta domin mene ne waɗannan wannan zaka da na taho da su na taho da wannan zaka ne da wasu littattafai da malaman da na tabbatar da cewa ya yarda da su a cikin littattafan waɗannan malamai waɗanda ya tabbatar ya yarda da su za a fito masa da tufanci za a fito mishi kuma da tsareka na tufaye kuma za mu tabbatar mishi da cewa a jagororin malamin da ya amince da su musamman ibn taymiya ibn qayyim ko ibn rajab ko ibn kathir za mu tabbatar masa da dalilai cewa su kansu sufaye ne sannan kuma su kansu mafiya tarika ce ta kagariya to amma a yanzu ba ina so zan yi magana a kan saboda ne na yi tsokaci ne a kai gobe insha Allah subhanahu wa ta'ala a kankara za mu bayani a kan wannan yanzu zan yi wa ƴan uwa janiya ne bayani a kan dalilai na tsarikar ta janiya waɗannan dalilai kuma ba zan fita ko ina ba sai cikin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine farkon abin da zai kwantar da ‘yan uwa hankalin ‘yan uwanmu, san da cewa abin da suke addini ne ba shirka ba ne, san da cewa abin da suke yi a sunna ne ba bid'a bane sannan kan abin da suke yi malamai na duniya wanda aka san su da jihadi aka san su da da'awa na shigo da mutane cikin musulunci aka san su da wallafa littattafai aka san su da kafa dauloli na musulunci gaba ɗaya suna kan abin da su inda su a kai da farko shi tufanci kansa abin da ake ce mishi tufanci mutum ya sani ko bai sani ba hadisi ya zo musamman hadisin jibril wanda ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam tambaya imam muslim ya rawaito shi daga hadisin abdullahi bin umar abu kuma mahaifin shi umar bin khattab imam bukhari kuma ya rawaito shi daga hadisin abu hurairah wannan hadisi shahararre ne kowa ya san shi jibril ya zo a sura ta kakadar ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama abubuwa guda uku na farko fa akhbirni an islam na biyu fa akhbirni an iman na uku fa akhbirni an ihsan abu na farko da yace fa akhbirni an islam al islam a karkashin al islam ne aka samu ilimin jiku wanda shi kuku yana bayani ne akan al islam karkashin kuma dukkan aka samu mazhabobi wajen sama da goma a da amma daga baya suka tsure suka haɗu suka zama mazhabobi guda huɗu na farko mazhaba al-Imam Abu Hanifa na biyu mazhaba na Imam Malik na uku mazhaba na Imam Shafi'i na karshe mazhaba na Imam Ahmad bin Hanbal waɗannan sun samu ne karkashin istinbat ko shiro da sharhi da bayani na al-islam wanda tambaya ne na farko na jibri a lokacin da yake cikin ma'aiki a sura ta al-qadar sannan kuma tambayar ta ta biyu fa akhbirni an iman karkashin imani nan ne aka samu ilimi na to wanda karkashin ilimin tauhidi cikin cikin addini da sabani gaba ɗaya a wannan karkashin a nan ne aka samu su mu'tazilawa anan aka zo aka samu su khawarijawa anan ne aka zo aka samu jahaniya anan ne aka zo aka samu murjiya duk bangarorin su shi'a da ƙarƙashin wannan aka zo aka samu wanda daga bisani aka samu imam ahad sunna wanda shi abul hasan al-imam abul hasan al-ash'ari shuka ne na abu musa al-ash'ari wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna abu musa al-ash'ari yake cewa a cikin jikokinka a jikokinka akwai wanda zai zo ya haɗa kan duniya a kan sunnata sallallahu alaihi wasallam to shine a karni na uku ya zama mujaddidi na karni na uku aka samu al-imam abu hasan al-ash'ari daga cikin duniyar abu musa al-ash'ari sai ya zo ya shiga cikin qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemo aqidar da musulman duniya suka kasance a kai shine wanda ake kiran shi al-aqidatu al-ash'ariyya kenan wanda malaman duniya tun daga lokacin sa zuwa yau suka hadu akan wannan aqida ita ce aqida ta Qur'ani ita ce aqida ta hadisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan aqida ne ma'aiki da sahabbai suke a kai daga baya aka samu wani kuma daga cikin almajiran almajiransa ana so al-Imam Abu Mansur al-Mazidi wanda shi ma yayi istinbati shi dai na shi dai istinbati Abu Hasan al-Ash'ari suka zaman to mazhabobi guda biyu ke da su karkashin al-Imam al-Mazhab mazhaba na al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari wanda yake shi mishi al-Ash'ariyya da kuma mazhaba na al-Imam Abu Mansur al-Maturidi wanda ake shi ake shi mishi al-Maturidiyya duk mazhabobi da akidi da ra'ayoyi gaba daya karkashin imani da tauhidi in ba waɗannan gaji ba duk na bid'a ne duk ba su da tuce duk kuma na shaitan ne wanda ba su da asali sannan karkashin tambayar jibrilu na ka akhbirni al-hisab menene ma'aiki ya gaya ni sai ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu an ta'budu Allah ka annaka tarahu فإن لم تكن تراه فإنه يراك abin da zaka tambaya anan me yasa ma'aiki da jibril ya tambaye su menene al-insan sai ya kawo batun ganin Allah yake an ta'budu Allah ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin Allah kaga akwai wani abu a ranke akwai batu na ganin Allah yace fa in lam takun tarahu idan baka kai matsayin da za ka kana bauta wa Allah kamar kana ganin Allah ba to kai ka kai matsayin da idan kana bauta wa Allah tamkar Allah shi yana ganin ka shi wannan kuma shi ne tukancin gaba daya to karkashin wannan al-insan din anan aka samu ilimi na tukanci ilimi na tukanci akan wannan abin da nake muku bayani akai malaman duniya kaf sun ijma'i akai cewa an samu ilimin tukanci karkashin al-insan karkashin an ta'budu Allah bi annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka a cikin waɗannan malamai ibn taymiyyah yana ciki ibn qayyim din yana ciki ibn rajab din yana ciki ibn kathir din yana ciki ibn abdul hadi yana ciki waɗannan su ne shahararrun duk wanda yake nan izala ne ko yake shari'a ne ko yake sa'awar kira zuwa ga sunna waɗannan su ne malaman da ya yarda da su su ma sun tafi akan wannan bai tsaya kawai sun tafi akan wannan ba sai da suka yi rubuce-rubuce a cikin ilimi bai ci ɗaukar wannan yanzu a yanzu ba muna so za mu karanta waɗannan littattafai ba ne muna so mu nuna wa jama'a ne da kai in ya so gobe in Allah ya kai mu muka iya ɗauko wasu abubuwa na tsufanci wasu wurare a cikin waɗannan littattafai nuna saboda haka kaga daga bisani a duk lokacin da aka ce ibnu taymiya ibn qayyim ibn rajab ibn kabir wadannan wadannan su ne ake da su wannan littafin da suke gani littafin ne suna al-uqud al-dhurriya a fi manaqib shaykh al-islam ahmad ibn taymiyah wannan littafin al-majri ibn taymiyah ne ya rubuta wato bai tsaya al-majri kadai ba ya nike shi ne da ibn taymiyah saboda shi saboda shi ibnu taymiya sai da yake ibnu taymiya matsayin Allah sai da yake ibnu taymiya matsayin manzon Allah duk ba mu muku bayani an gane yace a cikin yana cewa ya wahidan yana cewa ibnu taymiya ya wahidan lastu asfatu ahada min al-anam wa la ubqi wa la azraqu an gane kamar da cikin wannan lissafi ya tabbatar da cewa ibnu taymiya dan tarika ne bai tsaya a cewa shi dan tarika bane a'a shehi ne a cikin tarika yake cewa shehu shehu tarikati wal haqiqati arifi warisa al-imamata wal uluma fa haka wannan lissafi cewa shi ibnu taymiya shehu tarika ne shi ibnu taymiya shehu haqiqa ne shi ibnu taymiya arifi a cikin wannan littafi bai tsaya a nan ba sai da ya dauko a cikin wannan littafi ya dauko baitukan al-Imam Az-Zahabi al-Imam Az-Zahabi yana daga cikin wadanda suka kusu da Ibn Taymiyyah wanda shi a cikin baitukan ya tabbatar mana da cewa Ibn Taymiyyah sufi ne mabiyin tariqar Qadiriyya yana nan kuma kuma a cikin wannan littafi an gane sannan kuma a cikin wannan littafi akwai kasidu da waƙoƙi ne da bai ibn tayyiya a ciki babu inda ba a kai ibn tayyiya ba an kai shi matsayin Allah an kai shi matsayin manzon Allah an kai shi matsayin mala'iku an girmama an kiran kabarinsa an bauta wa kabarinsa an gani kankamin da kuma a cikin wannan lissafi har yanzu da a tasudu turriya sai da sai da shi ne littafi ya tabbatar da cewa ibn taymiya a lokacin da ya rasu lokacin da ya rasu sai da aka yi mishi saukan qur'ani daban-daban sama da tsamani su ne mabiyansu a yau suke cewa a karanta wa mamaci kulhu wallahu kafa uku ayatul kafa uku shi bai tsaya a kulhu wallahu ko ayatul ayatul ba qur'anai aka sassauke masa bayan ya rasu gabanin ayi wa gawar kawar kama sannan sai da aka shanye ruwan da aka yi wa gawar wanka
sai da aka cinye magayin da aka zuba cikin wal sai da aka dinga jefa rawani da ya kan gawar ta ana warka saboda a samu albarkar wannan gawa din a ƙarshe kuma marubucin yake cewa aka je aka binne shi a makabartan tufaye yake kusa da inda aka binne dan uwanki da kuma iyaye ne za ka fahimci anan ka taɓa gani an kai wanda ba su bi ba makabartan tufaye an binne kuma da yake kusa da ɗan uwanki ya nuna cewa sauran ƴan gidansu ma a wannan makabartan ne aka binne idan tufaye mushrikai ne shi ke ne ibn taymiya an binne shi a makabartu a makabarta na mushrikai sai tufaye ɗan bid'a ne shi ibn taymiya an binne shi a makabartan ɗan bid'a eh wannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da yake kusa da wannan littafi wanda kuma nawaje ne littafi na gani ka gani ibn Taymiyyah ibn Abdul Hadi babban almajiri ne wanda aka yi hikima shi a cikin sai kuma wannan littafi kitabun ruhi idan muka ce Sheikh Ahmad Tijani ya samu tarikar Tijaniya a gun manzon Allah kuma ya ganci a zahiri ya ce ta yaya wanda ya rasu sana wanda ya rasu ta yaya za a gani shi a zahiri ba haka ba yake cewa ba cikin wannan da ibnu kayyim da almajiri ibnu kayyim ya tabbatar da cewa wanda ya rasu zai yi wa da a kan ba yake manzon Allah da sahabbansa bayan suna suna zuwa su ba wa akwai agaji na yaƙi har su ci nasara. Sauran abubuwa da yawa wanda a ciki akwai karantawa mamaci ayatu kursi karanta da karantawa mamaci wasu addu'o'i masu adadi musamman kamar saba'in a ciki akwai sadaka yi wa mamaci sadaka a ciki akwai karanta wa mamaci Qur'ani a bashi ladan duk abubuwan da suke cewa shi a ne cikin wannan littafi duk akwai shi wanda wannan littafi da Ibn Qayyim wato littafi ne wanda wasu ababen ma da yake ciki wanda yake su ma da Allah hankalin su ba zai dauka ba saboda ilimin da kake ba a cikin wannan littafi kitabu nawa ne ne na Ibn Qayyim al na hannun daman ibnu taymiya ibnu taymiya bai da babban almajiri wanda ya kai shi amma daidai lokacin da mu ake cewa yaya shi ka mutu dan zai ga manzo Allah a zahiri bayan ya rasu ibnu taymiya ya ka mamaci kowanne mamaci ma za a iya haɗuwa da shi bayan ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi bayan ya rasu yana bawa sahabbansa agaji ko da ba su agaji yaki har su samu nasara wannan littafi domin ta kafa sannan kuma sai uwa uba wannan littafi an buga shi majalladi majalladi nawa majalladi uku wane ne hamidin bakke saboda wani na wani gani ka shi ne mutum duniya wani malami da ake yi a bisa yanzu ya rasu shi ya buga wannan littafi da farko majalladi guda uku sai wani ana cewa jami urduwan jami sai abin da shi kuma Ridwan Jani Ridwan shi kuma ya sai kara bugawa a majalisar guda biyu. Wannan littafi idan ba littafin tsufanci da gare ka ce, an duniya babu littafin tsufanci da gare. Don sun yi ba, wanda ya wallafa littafin asali mata ne shi ne, shi ne al'imam Abu Ismail al-Harawi. Al'imam Abu Ismail al-Harawi ɗin nan wato ana cewa a zamanin sa kan babu sufiye shi ibn qayyim wanda ya wallafa wannan littafi kuma yayi wa littafin shi al-imam abu isma'il al-harawi ne wannan sunan littafi al-imam abu isma'il al-harawi shine manazil sa'id shirin da shi kuma ibn qayyim anan yayi shine madarij salikin madarij salikin wannan littafin ibn qayyim ba ma ya zo ya ce sufanci sunna ba ne bai tsaya a nan ba fa cewa ya yi sufaye ɗin wasu al'umma ne wanda ba su yi yake hum alal haqa'iq wa khairukum ala rukun yake sufaye su ne waɗanda suke kan wani abu garanti tabbas kan sannan sauran mutane kuma kame kame ne kawai suke kuma wallahi sallahi wannan maganan da yayi din ko ina ka za ka ga cewa haka ne duk wanda yake kan sufanci yake kan tsarika shi ya san abin da yake ya san kan hanyar da yake kuma wanda ba wannan yake ba za ka masa same shi kame kame wataƙila yau zai ba da fasawa gobe ya ya dinga wannan fasawa ya karya ta kansa da kansa a cikin wannan littafi kuma ibn qayyim al-jawziyya ya tabbatar da cewa ibn taymiya shehu shi malami shi ya san gaisa a daidai lokacin da mabiyinsa a yau suke cewa manzon Allah ma bai san gaisa ba kamar yadda a cikin wannan littafi ibn qayyim al-jawziyya ibn qayyim al-jawziyya ya tabbatar mana da cewa ya tabbatar mana da cewa duk waɗanda su banyin sufaye masu cewa subhani maimakon subhanallah su ce subhani ko su ce ana al-haqq ma'ana ni ne Allah ko kuma ce ma su dubbatin illallah abin da ke cikin rigan nan nawa Allah ne ga waɗannan kalmomi ne na sako ba wani gudu kai mutunjiya cikin wannan tufafi wurare guda uku ba guri ɗaya ko uku wurare ta ce guda uku yadda waɗannan kalmomi ne waɗanda ake faɗin su a halin farayi waɗannan kalmomin kuma a duk mabiyansa a yau ta fi ne sani har ya rawaito a wajen ibnu taymiya ma ibnu taymiya yace magana abu ne sai anal haq tasbahanu yake wani hada gurwa wa fitwa yake irin wannan ana rawaitowa ne a nace a aji ba komai ba komai kamar yadda akwai lokaci zan muku bayani akan wannan kai kamar yadda ibn qayyim jaziya shi wannan littafi ya tabbatar da cewa imamu shafi'i shi ne imamu shafi'i mafi mazhabar mafi mu'assisin mazhabar na shafi'iyya kamar da ya tabbatar da cewa imamu ahmad wanda shi ibnu kayyim yake bin mazhabarsa ibnu taymiya yake bin mazhabarsa yace bai tsaya cewa shi sufi bane yace a sufanci wani wane ne a ciki ya na tsanto maganar shi ne akan sufanci yace da wannan maganar da muka rawaito a gurin imamu ahmad za ka gane cewa shi yana da cikin wanda duka dukkan suka tabbata akan wannan ilimi yana nufin ilimi sufanci imamu shafi'i ya zauna da sufaye imam ahmad da wani kufa ne a sufanci shi kuma imam malik fa imam malik abokin abdullahi bin mubarak ne da kuma abdullahi bin mubarak ya rubuta littafin zuhudu kitabun su ibn abdul mubarak wannan littafin kuma yana daga cikin farko farko waɗanda aka rubuta a cikin ilimin sufanci haka na al-imam abu hanifa domin duk za mu zo mu bayani a kai na kai ta muku cikin wannan littafi ibn qayyim al-jawziyya sai da ya tabbatar da fana'i ya ke nufi da fana'i wannan shi ne abin da ya kullewa waɗanda ba su baye ba duk wanda ba su bi ba ne in aka zo da sun fana'i hankalinsa ba zai iya ɗauka ba na ne a turanci duk mutumin da ya yarda da fana'i a turanci ko ba abin da za a kawo masa a cikin da rage ba ibn qayyim tusiya ya tabbatar da fana'i an gane waɗannan littattafan da muka kawo din wanda su ne kaɗai da littattafan ibn qayyim ya ibn qayyim waɗanda suka rubuta akan tsufan shi ko dare kan shi ba misalai ne muka kawo muku a nan shi ibn qayyim ya kai shi akwai littafi babba da suna al-ubadiyya wannan littafi tsufanci ne sallah a cikin sai da ya ɗauko maganganun manya-manyan tsufaye shi a kakabin jilani yana kiran shi kaji a rafi an gane sai maganganun da suke bu a ba al'askaranta an gane maganganun da abdullahi sassari irin wanda ya kawo ya kasance da su kuma ya tabbatar da fana'i ya tabbatar da fana'i ya kasa fana'i ɗin zuwa kashi an gane haka da ibnu tayyiya bai tsaya a nan ba sai da ya rubutawa tsarikar kafiriyya ta tare a ina ka samu wannan a ina ka samu wannan bayani ka duba wannan littafi da farko da muka nuna al'ukudu tafiyya ya kawo littattafan da ibnu taymiya ya rubuta daga ciki yace akwai littafi mai suna al-qadiriyya a ciki kuma akwai littafi mai suna sharhu aqwali sharhu aqwali fi abdul qadir jilani ma'ana sharhu maganganu fi abdul qadir jilani kamar yadda kuma ibnu taymiya yana da wasu littattafai daban-daban irin su kitabul istiqama wani duk littafin yawan da ya shafi sun sauki shi kuma ibn kayyim kuwa shi kan babu wani littafi da wanda ba da alaka da shi har ma su ke cewa shi tsufanci ya shiga cikin sa ba zai iya rabuwa da shi ba har ibn kayyim ya kasance ko da yana magana akan nahawu wani fanni daban bai san lokacin da ya bar mawdu'i ya shiga bayani akan tsufanci ba domin haka ne akwai littafin da yayi bayani akan tarihi na sufaye da suna tarihi sufratai a ciki ya kakkasa nau'o'in tarihi akwai wanda tarihi ta azumi ne akwai wanda tarihi ta karatun qur'ani ne akwai wanda tarihi ta sadaka ne akwai wanda tarihi ta zikiri ne shi yayi bayani akai daga bisani abin da idan muka faɗa aiki mana inkari ya fi inkari mun tuntariya cewa idan ka shiga tarihi ta kasa wanda zai hada ka da bala'i da musiba ko ba za ka shiga da imani ba ibn mujayyib al-tawfiya cikin tarihin sirrin ya tabbata da wannan menene wajihin wajihin sa shine alkawari ne idan ka dauka wa dan adam ka saba ka aikata kaba'ira kamar da kowa riga ya san saba alkawari yana daga cikin manyan manyan kuma kaba'ira kowa ya san da haka ba to tarika alkawari ka dauka wa Allah idan ka saba wa dan adam alkawari ya zama to kaba'ira to idan ka saba wa Allah alkawari kuma ba ka aunan shi zai zama dan adam ka saba wa alkawari aka ce ka aikata kaba'ira kuma ahlul kaba'ir ɗan wuta ne kowa ya sani za su shiga wuta inda su shiga ba to idan ka dauka wa Allah alkawari au nazartu lin nadri inna Allah ya'lamu يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرطه مستطيرا كذلك وأدى القوري كسابة ويايا ibn kan yi magana ne tsawo akan wannan cewa ka shiri ka yi wa Allah alƙawari ka ɗaukare ka ka kauce sai a bari ku hijiratai ibn qayyim yace mutane musulmi kana da ni yace san fala da kuma su adala mutane san fala makka wanda ba adala ne yake kuma ladina lam ya'rifu tariq su ne waɗanda ba su san tariqa ba sannan kuma yace al'aliya mutane madaukaka masu daraja ne su kuma ladina arafu tariq wa arafu tariq wa talafu su ne waɗanda suka san tariqa kuma suka yi suke aiki wannan kaɗan ne daga cikin bayani a kan littattafan ibn taymiya na tufanci bayan wannan akwai littafin sahaj arwa haj arwa bayan wannan akwai tafin kalkalawun afham salatu wa salatu ala khair ala akwai wannan littafin nan wannan littafin muhimmancin sa har kan kufanci mun kufa ya yi yarda salatu da kuma mutan Allah kana da mun yarda da wannan amma suna cewa in salatu ba a rawar zuwa gudu da Allah ba ba na musamman Allah ku salli ala Muhammadin gaurin salatu ba salatu ba to sannan kuma salatul fati suna cewa mai karanta salatul fati kafiri ne ko mushriki ne in yi adalci da mutum sallika ne ko kuma in sha Allah za mu kawo muku salatul fati a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan manzo sallama a riwayoyi hadisan sai na ajin sallallahu ta'ala ba su yadda da wani salatu da ko salatu da aka rawaita ابن قيم في جلال الأرحام والصلاة والسلام على خير أنام يتبتر من الشيوى أقوي صلاتين مرفوعين أقوي صلاتين كمود المختصر في موقوفين أقوي آثار معنى أقوي صلاة تحضر أنه من الله أقوي صلاة كمود يكي نصحفين كان إذن صلاة باء تحضر باء سام لا بابو وانتأكر وجهه من الله تصابي لا في ناس صلاة salatin sunna Abu Bakar salatin sunna Umar salatin sunna Ali inda salatin in ba abun manzon Allah bane ya fito ba da ba to shin Abu Bakar ko Umar ko Usman ko Ali shi ya ba su ba ba sai shi ya ba to wannan magana ne wanda yake da tsawo wannan kusan masa lokaci a kan abubuwan da yadda ibn taymiya ibn taymiya ibn al-sahabi ibn taymiya ibn rajab da muka tafi wannan kai a takaice ibn rajab a cikin littafin jami'ul wuludi wal hikam shi ibn rajab al-majid ibn qayyim ne ka san da haka ga gani shi a cikin wannan littafin nasu yace abu huraira yana da sharhi yace kana bi abi hurairata al-fa'uqu la yanamu hatta yusabbihu biha abu huraira yana da sharadi ne gudu a cikin wannan da yake an ba ɗari ba ne to shi na shi dubu biyu aka haɗa ba ma duburan ba akwai duburan wanda muke haɗa dubu ɗaya to shi na shi ne da shi ya zo bacci da zai san ka ba sai ya yi subhanallah alhamdulillah ka kudi to ne ya kewaye kamfuna akwai wanda yake da jaruntakan da zai ce abin huraira ɗan mutane wanda a sunnar ba su haji sahabin da ya kai shi da wani imamu subuti a cikin da yake cewa wal muslimuna fi riwayat akar abu hurai abu hurai rashin ya bi shi kuma farko mai su masu yawan rawaito hadisai na farko wanda ya kowa yawan hadisi shi ne abu huraira ya bi ibn umar wanda yake bi shi a yawan hadisi a ibn umar abdullahi bin umar shi abu huraira yana da tarbi ne to idan kai da aka karfe sharbi ne kai aka ce kai don bita ne wanda ya rike ne dubu biyu kuma ka ji za su ne ka ji za su ne abu sai da hadisan da dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da bakwai dubu biyar da ɗari bakwai da tamanin da bakwai hadisai ya rawaito ba da yawan hadisan bawan da ya kula sama ya kasance tare da su a irin abu da ma ya kawo wannan maganan albashin ibn qayyim ne ya kawo wannan batu albashin ibn qayyim wane ne ibn rajab a wanne littafi littafin sa jami'ul qulub wal hikam kaga anan abubuwa da dama za ka fahimta in ma ka fi abu huraira shi ma dan bid'a ne saboda shi ne shi tarfin ma ba ne da shi ba to sannan kuma idan abu hurairah ya zama to da kubiya ina batun hadisai da ya rawaito ko shi ne ya fito kowa ya rawaito shi ne hadisi din ba shi ne sunna ba eh sannan kuma idan ka ce shi abu hurairah dan duka ne wanda ya ɗauko wannan maganan abu hurairah din ya tabbatar haka yake shi ma ya yarda da maganar ko dan ne shi ba dole ya zama don kusa saboda ya yarda da lalle sunna ne a ɗauka da ne ya kawo cikin bukata shi kuma wane ne ibn rajab ne kuɗi za ka iya faɗin cewa ibn rajab dan bidiya ne shi kuma almajir ibn qayyim ne ibn qayyim kuma almajir ibn taymiya ne wa'annan su ne malaman da saboda da su ne ahli sunna har mabiya sunna saboda haka ibn qayyim taymiya akwai luliyarsa a luliyarsa in so ne ke wannan mutumin ku haɗa da kabala sai ya gudu ya bar garin nan in da ya fi sauki da dare ka zai yi faɗa a cikin luliya ya tura alkafiyar shafiya kuna ji ba alkafiyar shafiya ibn kayyimu shafiya ba wai ya ce kumfanci addini ne kadai ba yake sufaye su suka ji kowa sanin Allah su suka san manzon Allah su ne kuma yake suka san hanyoyin bautawa Allah kuma duk wanda ya san yake da adalci wa yubi wa kansa adalci ko makiyin dan tarika ne zai tabbatar da wannan abubuwa me yace a duniyar sawake ne yace al'arifuna bi rabbihim wa nabiyihim ومراتب الأعمال والرجحان خصوصية كلية نبوية بيسوء الحسن ولا حبيان أكيد الآن يقول الرب فقد ذكره إليه مثلا وتنشيه ونبيه ونبيه ولن ذكر الذي ومراتب الأعمال ولن ذكر حيو ينبوتا الله حيو ينبوتا الله الذين تاركون إيه دبن دبن a ce kafiriya a ce da kwakwantiya a ce kafiriya a ce kafiriya a ce kafiriya hanyoyi ne daban-daban kowanne ɗaya na bautawa Allah kamar da ibu kai ya tabbatar da wanda cikin gare ka tsare ku ku ne wa maratib al-a'mal wa rujhan kenan sai yace kifiyat yadkhulu fi bai in ka fi iraji ta san nawa kai wannan fankuta din iraji al-arifuna zai kasance mubtada ne marfu'un tuwaw saboda idan mulzamu muzakkar rabbih الآن سنة ربهم ونبيهم بربهم وسأل سنة ونبيهم معطوف ناسه ومراتب الأعمال معطوف ناسه والرجعان معطوف من الأعمال السوزية في خبر المبتدع كما يأتي العارفون بربهم سوزية والعارفون بنبيهم سوزية والعارفون بمراتب الأعمال سوزية waɗanda suka san ubangijin su sufaye ne waɗanda suka san annabin su sufaye ne waɗanda suka san hanyoyin bautar Allah sufaye ne kuma bai tsaya a nan ba yace sunniyatun sunniyatun yace su kuma sufaye ne su mabiya sunna ne da kuma yanzu suke faɗa sannan su sufayen sunniyatun nabawiyatun mabiya manzon Allah ne waye bari wannan ibnu kayyim al-tawfiq sai in taƙaita muku idan muna da lokaci a gobe sai mun tabbatar muku cewa ibn taymiya ibn qayyim al-bajri ibn kasir al-maji al-maji duka ibn rajab al-bajri ibn qayyim waɗannan gaba ɗaya mabiya tsarikar kadiriya ne tsarikar da shakku usman tabboniyo yake a kai yayi da'awa a kai ya kafa daular musulunci a kai saboda ɗan Nijeriya ɗan Nijeriya bai sai ya zo da shi ta Usman da Kojo da su da abin. Balle ya ce ta Usman da Kojo musu shi bai ta ba. Abin da ya ba wataƙila musulunci ma ta hannun ta Usman da Kojo da ba. In ka samu musulunci ta hannun mutum kai ka zama musulmi shi ne zama to kafin. Eh? sai usman da kuma da kai shi ba kafiri ne wanda dan shi ya tabbatar da wannan ne suna Muhammad Bello tafsi Muhammad Bello Ali ibn Muhammad Bello sun da kai shi in ba ku da ku in tare ki guda da takrar a cikin wannan duka ya tabbatar ba ya fi su siri ba ya fi wannan mafi tsare ba ta sani haka wani kai shi ma Abdullahi Gondo cikin da tafsir tafsir warakat ya tabbatar wannan sai kai shi Usman ta kudo shi da shi ya kunna babi na kada kun da ku ku da ku babi da shi bai kuma da karanta ya kunna ya san da haka saboda haka yanzu abin da muke so da yi a takaice ga farkon mu da cika shine menene asalin dare ka take kare farko shi Ahmad Tijani ne wannan dare ka idan ba ka san shi ba kar ka kewaye duniya gaba ɗaya ka tsaya kawai a ƙasar da kai kake a ƙasar da kai kake ka duba kuwa ne ne malamai a wannan ƙasar mahaddatan qur'ani marubutan littattafai kuwa ne to su waɗanda ka zo ka gan su mahaddatan qur'ani ne marubuta da su sani za ka zo ka samu ‘yan tijaniya ne matuƙarsa za ka zo ka samu ko almajirai ‘yan tijaniya wannan kuma ka zo ka duba kar ka duba afirka ko kasashen afirka ka duba kai a nan nigeria mafiyan zuwa waɗanda suke tsari ka ta tijaniya da wani a kidaya na zamanin baban gida mu ɗan tijaniya miliyan ashirin ne a kan Najeriya. Sannan kuma waɗannan shekaru duk da irin waɗannan hare-hare da wahabidawa ke kawowa kullum karuwa musu kullum karuwa musu. To, idan ibu idan Shek Ahmad Tijani yana da almajirai mabiya wanda suka yarda da shi miliyan ashirin a nan Najeriya. Ka kawo sunan wani malami ko da dan Nijeriya ne a Nijeriya a Taiki yana da mabiya da albace dubin asir. Sannan za ku gane wane ne ta rage shi mutum kuma ba dan Nijeriya ba ne. Bai taɓa takawa ya shigo Nijeriya ba, amma a hakan yake da almajirai mabiya dubin asir. Kar a yi magana inda aka haifi shi ba inda ya kaf duniya in aka ce ma a duniya ba wani wani kamar shi Ahmad Tijani in kana so ka yarda da wannan ka duba shi a duniya akwai wani wanda yake zuku yake da zuku wajiya wanda suka yarda da shi kanka kanka malaman da suka bi suka fada mana shi Ahmad Tijani wannan ko maki shi Ahmad Tijani ko ka tabbata wannan to sanan za ka gane cewa ba a yi wa biyu shi kamar tijani ba muna so mai tarihi ba ne muna so a san shi mai kyau shi yasa wasu sun nake bukin misali cewa shi darajar mutum ne shi ne ibada ibada a kowanne ya yi aka rubuta masa lada a wanda ya daura mutane a kai kuma aka ba shi lada saboda manzo ya faɗa cikin sahihu muslim man da'a ila huda kana lahu min al-ajr kana lahu min al-ajr مثل أجور من تدعوه duk wanda ya yi kira zuwa shirya yana da ladin duk wanda ya zuwa mai shirya da ya daura kusurin kwana Nigeria ya daura mutum yan yan ashirin a filayen baban gida kan tabbari da salatu annabi da la ilaha illallah mu dauki cewa kowannen su kawai lazimi yake yi ta ce da yamma ɗari ɗari ko mutum miliyan ashirin duk wanda ya yi istighfari dari da sabu istighfari dari da yamma salatu dari da sabu salatu dari da yamma la da za dari da sabu la da dari da yamma yana da istighfari dari dari biyu salatu duk dari biyu la da za dari biyu ka buga shi ko miliyan ashirin wannan ladan za a ba wa fiƙa musu jani waye ne wanda ya ɗaura wasu al'umma masu yawa irin wannan ake tura mishi kamoshin ladan shi baya nan istikari da ke so miliyan ashirin ma ba miliyan ashirin ba ne salati da ke so miliyan ashirin ma ba miliyan ashirin ba ne bayan la da ke so miliyan ashirin ma ba miliyan ashirin ba ne to salati istikari na kowanne ɗaya cikin miliyan ashirin ɗari biyu ne haka istighfarin ɗari biyu haka da da ɗari biyu ko a rubuta mishi ladan ba na cin zarafi a bawa duk amati bayan ba shi ma man kai la yankutu zalika min usuri bid'at ba za a rage ladan mutum da suka yi aikin ba a'a wani daban ne za a bawa shi duk amati sallallahu ta'ala to ka duba majiyansu a Ghana a Benin a Nigeria a faɗin a duniya a yau jami'o'i da rike tijjaniya akwai su a amerika akwai su a ingila akwai su a china akwai su a malaysia akwai su a indonesia ko ina a duniya gaba to lumuku da gaike ko wanda yake faɗa da tijjaniya sai dai ya bakin ciki bakin cikin sa kawai kashe tijjaniya ta yi a duniya turawa ne mun je kaula shekaru biyu da suka wuce mun je kaula zalunci isra'ila ya kun girma gala'an turawa za ka ga da iri kunki kunki daban ɗan tijaniya wannan shi ne ta tsamu gani sannan ka duba almajirai shi a almajirai shi ko na nan gaban kawai kace za ka yi magana a kai almajirai shi ta tsamu tijani na biyu a wannan gaba irin su kai irin shi su tarima sun na'arin wanda kowa ya riga ya san shi bawan bawan da irin su Abu Bakar Asiq irin su Abu Bakar Al-Musi yana nan a raye irin su Abu Bakar Rasulullah wa Rasulullah an marika yi amin Ibrahim Sadiq Malo wanda duniya ta ce da ilimin hadisi ire iren da yawa wadanda duk kuna nuna shi shakka na tijjani ne saboda idan kana so ka san darajar mutum a cikin kar ka duba shi ka duba almajirin shi ko ka duba wanda ya sallama ne shi kawai balle ka tsallake wasu kasashe a ce shi ibrahim ya shi kadai a ce mabiyin shi ahmad tijani ne sai ya wura ta a ce babu wanda ya shi ahmad tijani kaf duniya don shi ibrahim ya kadai ya wura ta saboda shi ne saboda shi ne wanda makiyin shi ya rubuta ya fi shaida cewa akalla mutum miliyan ɗaya sun musulunta a hannu. shi ne wanda yake da yara sama da sabai dukkan su mahaifin Qur'ani ne shi ne wanda kuma ya rubuta da sai adadin ƴaƴansa kuma shekarunsa ma adadin ƴaƴansa da kusansa radiyallahu ta'ala anhu shi ne wanda duniya suke mishi shaida na ilimi yake cewa a duniya kan ban san wanda ya fi sanin Qur'ani da tafsiri ba ban san kuma wanda ya fi sanin hadisin da Allah ya sama ba kaf zamanin sahabbai kafin sa kuma fa akwai fushi Abdullahi ma'aikinsa wani Allah shi ne Iyasin Asali shi Abdullahi ma'aikinsa bayan shi Abdullahi kafin shi akwai Muhammadu Sayyidina wato wani shi Ibrahim Iyasin wanda shi ma malami ne na duniya gaba ɗaya akwai kuma kani shi Ibrahim Iyasin shakutu shi shi abu bakar shi bai akwai shi an gane wanda shi Ibrahim kansa yake shi something right ma'anar wannan a yaren shi ne sirrin baban ku ma'ana shi ne sirrin baban ku Abdullahi kenan haka kan zakan shi Ahmad al-Sudairi shi Ahmad al-Sudairi wanda ya wanda sai sama da sai kwanan nan jikokin sa suka tara littattafan da ya wallafa wanda aka buga da wanda ba a buga ba suka daura kan duniyar intanet suka fito da shi cikin kudin kuma wanda muna da shi alhamdulillah ya yadda kuke shakar sama da kai du'a ta kuma ba ta ranga daga ciki sai dai wanda ba wani littafi ne kai dubu goma sha tara ɗaya ne wanda duk duniyar ba littafin da yake da kai dubu goma sha tara kai babu babun littafi ne mai dubu goma ba ma shi wannan fannoni su daban-daban irin su shan alhafi bilbishi ire iren su suna nan firkin in kana so ka san wani shi'amatu zahi ka duba iskar iskar malamai wadanda suke yarda da shi suke shi kaga idan malami ya ce wani malami ne ya yarda da shi ya ce shi kai kuma jahili ko ba abin da za ka faɗa harshen kare da kawai wanda ya san ajiye ya san ilimi ya san Qur'ani ya ce kai wannan nan ba da dalili la ya kawai kai in kana so ka ka hutar da kanka kai ka bi shi ma in ba ka bi shi ba wahala ne da ka huta ne dan la ko wanda shi saboda haka in ka ce za ka yi magana akan shi da Tijani ba a kan da suke hulmi ko a kan shi zuwa ne da shi a kan shi zuwa ne da shi sannan kuma shi littattafan da ya wallafa ibda'i ibda'i ne yasa saboda sun surutu ibada ba yi da lokacin da zai ɗauki alƙalami da ya rubuta duk maganan da ya rubutu a bakinsa tashi ne albashin da suka rubutawa kiran su tashi ne albashin da suka rubutawa wanda sun ne yasa ba a samu wani littafi wanda hannu da ya rubuta da ƙasa a gani saboda menene shi shi maganar da yake fita ma a bakin sa littafi ne kamar ta wani limani da yawa aka wanda ba shi al-Qur'ani da wanda ba kiran sa ne maganganun sa ne aka tara kuma ka duba haka sauran littattafan da aka wallafa da ibladin su suna na turci da yawa sannan kuma ga almajirin su har zuwa yau in ka ga wani a duniya ba Nijeriya kaɗai ba baji a tsoni a ilimi na hukunci za ku ga cewa fatija ne da kuma almajin da fatija ne. Wannan shira fatija ne in shekarunsa bakwai ya haɗe su Qur'an. Sanin za ku gane cewa ɗan baiwa ne. Shekara bakwai ɗin wani yaron ma makarantar ma ba a yi wani yaron ma a sa shi makaranta ba shi a lokaci in ya haɗe su Qur'an. to shi ne ya ga mutum Allah sallallahu alaihi wasallama ba a mutunci ba a zai yana wa cewa ganin gungo ko mala'ika a zahiri a farke din zai yi mutum cikin littafin kitabu kuma nan za mu kawo an gane cikin kitabu kuma za a kawo ibn kayyim bai tsaya cewa za a ga annabi a mafarki ba annabi da sahabban su da suka rasu baya suna taimakawa suna taimakawa sahabbai da suke je jihadi suna samun nasara kuma yace ruhi da tukumu suna haɗuwa har yake cewa duk mutumin da ya ce ma gura ma'ana wanda ya rasu da cikinmu da wanda ya rike nan da ransa ba sa haɗuwa ya ce wannan shi ne ya ce da kifin jahi wanda bai san harkokin gura ba ne Dakikin jahili wanda bai san harkoki da ilimi a ruwa ba shi ne ya bai ma kamata a saurare shi ba. Duk wanda bai yarda da cewa ruhi da jismu ma'ana wanda ya rasu da kuma wanda bai rasu ba da haɗu su tattauna ɗayan su ya samu wani abu a gun ɗaya. Duk wanda bai yarda da wannan bai yarda shi ne mafi jahili. Haka ya faɗa a cikin kitabun Sannan kuma idan dalili haka ne da zaki suke kawo cewa ya ga manzo a zahiri ganin manzo din zai zo a zahiri aya na Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana magana akan waɗanda ba su kai martaban siddiqai ba shuhada wala taqu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat بل أحياء ولكن لا تشكرون ولا تحسبن الذين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا bal ahya'u inda rabbihim yattaqun cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa shehidai din rayayyu ne suna nan da ran sannan ku duba a Qur'ani da yake bal ahya'un sai ce walakin la tashkuruna a larabci idan aka ce shukuri aka ce shukuri ganin ido jin kunne da kasancewa guda shukuri abinda wani gaba daga cikin gaɓoɓinka zai san da abin haka yake shi ake cewa shi ko dane da wannan kenan Allah yake nufi Allah subhanahu ta'ala yana nufi kun dai raye ne a shukurin ku ne ku a shukurin ku ne ku batattu saboda idanunku ba karfin ganin da zai gan kunnan ku ba shi da karfin ci wanda zai ji hirar da suke yi gangan jikinku ba shi da kwarin da zai iya ganin zai iya haɗuwa da su. Ma'ana inda kuna da shukuri na gani, shukuri na gani za ku gansu, kuna da shukuri na ci za ku tsiran su, inda kuna da shukuri kwarin jiki, jikin kun narkar da shi da zikiri da salati da la'ila inda dawo ya narke jikin ya zama turuji shi ma ya an kawar da tuniyar to da za ku haɗu. ولكن لا تشكون كرا sannan ka bar shi ma bal ahaya audin in Allah ya ce wannan matattan rayayye ne kuma wanda yake rayayye za a gai shi idan ba ka gai shi ba to akwai abin da ya hana ka ganin shi akwai abin da ba ka ga mutum da muke nan wani masu rai da makafa yana ganin mu baya ganin mu ai akwai wani abin da ya hana mu ganin mu ya hana su ganin mu ba shi da ala ma'ana idanu wanda zai kasu shi yasa baya ganin mu kasancewa malaika kasancewa makafu baya ganin mu anan shi kenan sai a ce mu din ba na nan ko kuma kasancewar makafu baya ganin mu anan sai kasancewa mai ido ba zai gan mu ba to shi Allah ya ce walakin la tashkuruna dai ba ku da ƙarfin gani wanda za ku gano ba ku da ƙarfin ci wanda za ku ci maganganu ba ku da ƙwarin ciki jikin kuɗin yana bashiriya yana jismaniya inda jikin ku zai tashi daga bashiriya zai tashi daga jismaniya zai komo ruhaniya to zai iya ɗaukan ganin shi yasa shehu shehu mushad abin harajin wani mutum ya zo ya same shi ya tambaye yace zai yi ga manzo Allah sai yace zai yi amma za ka yi saboda dalili bariyin da cikin kadin ba shi da ba shi da kwarin da zai iya daukan gani za ba ka aura ka gani a zahiri amma kuma za ka mutu to in har shahidi shi ne martaba na nawa ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء إن كتبوا خير القرآن من النبيين والصديقين والشهداء باين النبوة في الصديقين باين الصديقين من الشهداء الصديقين هما كنت شهداء درجة وشي شهيدي وانت بيكي صديقي با daraja ya zama turayayye sannan kuma manzo ko annabi Allah ya zama to matacce wanne hankali ne zai iya faɗan wannan shahidin da bai kai siddiqi ba Allah ya ce rayayye ne bai mutu ba yana nan sannan kuma a ce annabi wanda ya fi siddiqi ma balle shahidi a ce shi din matacce ne sannan kuma duk cikin Qur'ani babu inda man Allah subhanahu wa ta'ala yace manzo sama ya ya mutu da kiyama dalilin wannan idan ka faɗi wannan magana za iya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ba ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa ayin mitta fahmul khalid wannan ina innaka mayyit wa innahum mayyituna ko kuma ka ci a karanta عند أنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفأين ما دعوت إلى القلب ولن الآية ما في نظامي إن أتوى بذل سلم يا رسول آية قد أقول لك شيء الذي أفأين ما دعوت إلى ذلك إن شرطيا misali dan kazo na ce in ja a zaidun akrimu ko fa akrimu dan zaidu ya zo da girmama shi ina magana ne akan zainun bai zo bai in ya zo ka girmama shi abu alin mata Allah ya in ya mutu ya ce bai ce mata ya mutu ba in ya mutu ba sai shi haka da yake wa ba shi an na bashar min qabli kalkul abu alin mitta ya ce in ka mutu ya ce saboda haka in ka mutu bai ce mitta ka mutu ba in in mitta ya ce haka Allah innaka mayyitun din innaka mayyitun ka gaya wa kowa duk wanda yake larabci in aka ce maitu matacce ya riga ya idan aka ce mayyitu aka sa shadda bai mutu ba haka haka ne bai mutuwa kamar ka ce dan adam bai mutuwa ne haka a gane dan adam bai mutuwa haka ce ne amma kana so ka ce ya mutu sai ka ce baitul yake imam shafi'i a cikin yake cewa وما لم يمت للكل فأم فقرا yake magana a kan kira'o'i da suka zo yusuf da hanyar yi bai da wasu da bai da hanyar waɗannan kira'o'i ko baladin mai a nan ya ce wa ma lam ya mutu duk kalmomin mai mai sun da ya zo abubuwan da ake magana masu mutuwa ne amma a lokacin da su mutu ba sun zo musakkal mai shakka a cikin fa'ada gaba daya haka yi fa'ada kamar misali da Allah subhanahu wataala yake cewa wa abin da yake cewa wai a cikin banku yusalli yusalli makan shi wa ba huwa fi bayt eh ya ku haka inda Allah subhanahu wataala kuma inna kuma inna kun fara zalika la bayyina illa ka bayyina wa inna bayyina wannan gaba ɗayan ku ana magana akan wadanda ba su mutu ba an gane sannan kuma abin da zai tabbatar maka da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari ibn qayyim al-jawziyya cikin mujizarsa sai da ya da'ifan ta hadisin bukhari cewa ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ya ga annabi Musa cikin kabarin sa yana yi sallah saboda menene kasancewar annabi Musa yana sallah yana nuna cewa shi rayayye ne me yasa saboda inda ya rasu din idza ma tabu adam in qata amali idan adam ya rasu aikin da ya yake to shi kuma ya ci gaba da aikin da yana sallah shi gaba a cikin sai bukari ne annabi Musa yana sallah shi gaba yana yana nan da rasu sannan hadisai na Isra'il manzo ya ga annabi Isa ya ga annabi Isra'il ya ga annabi Musa da sauran annabawan da ya kai haka nan ya musu sallah a baitul maqdis eh shi yana alamul arwa shi yana alamul asrar asrar shi kuma suna alamul arwa sun hadu sun yi sallah saboda gangan jiki na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da kwari da ruhu ne saboda menene kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkuru Allah fi kulli ahyani ba yake ne da kaka daya hanci shi baya yanki wani duk kuma wanda ko kai ne idan harshen ka baya yankewa da zikiri imaniyar ka jikin ka sai juya ya koma buhariya yadda za ka iya ganin mala'ika a zahiri za su yi ganin saboda da suka mutu a zahiri saboda kai kun a ganin ido ne cikin ka zama saboda fikiri ya garkar da cikinka ya kuma kashe an gane to saboda haka waɗannan duk dalilai ne da suke nuna cewa annabawa na umuman gaba ɗaya rayayyu ne ba manzo sallama shi kai ba ma ga masu rayayyu ne zai yiwu a gansu in ka ga bai yiwu an gansu ba matsalar abun mai ganin ne shi ne ba yi da kwarin jiki kwarin ido da wanda zai iya gani wannan shi ne